نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar talatin ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku wanda hijira yau muna sha bakwai ga watan shida shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar alkhairin da yake cikin muna ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwa muna roƙon allah ya kare muna ƙara jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandule ne dai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratun nur daga farkon sura allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na 34 yau za mu tashi aya na 35 zuwa abin da Allah ya so Allah ya samu dace kafin wannan ayar Allah subhanahu wataala ya yi umarni ga mutumin da yake bukata aure amma bai samu hali na yin aure ba to ya nemi kame kansa daga aukawa abin da Allah ba ya so har lokacin da Allah ya wadatar da shi da abin da zai yi aure kuma Allah bayyana mana cewa idan musulmai suna da bayi ko inda suka ga alheri a tare da su in sun nemi mukataba to ai musu mukataba a kuma taimaka musu daga cikin dukiyar Allah don su sauke wannan nauyi da yake a kansu sannan Allah ya bayyana muna rashin halascin cilastawa baiwa ta je ta yi alfasha saboda neman abin duniya wanda shi ne hali na munafukai na dada na yanzu mun yi bayani daidai gwargwado Allah ya taimaka ya kare mu sannan Allah subhanahu wataala ya yi bayani cewa shi ne ya saukar mana da waɗannan ayoyi mabayyana da kuma misalai na daga wanda suka wuce gabaninmu da zama wa'azi gare mu ga waɗanda suka ji tsoron Allah sai Allah ya ce Allahu nurus samawati wal ardh Allah shine hasken sammai da kasai mathalu nurihi misalin haskensa ka mishkatin kamar abin saka lawani kowa fitila a cikinta akwai wani ɗan ƙwallo ya yake kiransa da hausa fitilu na da kafin kwai na cikin kwai a wanda ake sa lagwani a cikinsa ba zaren ba abinda ake sa zare wanda ake rigiya da shi a kara da shi to shi ne mishkat ga mishkatin kamar koren fitila ne fiha misbah a cikinta akwai lagwani shi da wani shine misbah da shine ake kunna ba shike ba da haske ba al misbah fi zujaja wannan lagunin da hasken shi gaba dai suna cikin kwalba inda fitila ba kwai gare da ba to koi da me ake yin shi da kwalba kenan da wannan kurar da wannan lagunin duka suna cikin kwalba ne الزجاجة كأن الزجاجة كأنها كوكب دري wannan kwalba ka ce dai ita wani tauraro ne mai haskakawa yuqadu min shajaratin mubaraka da ake kunna shi daga bishiyar nan mai albarka zaituna shine bishiyar zaitun la sharqiyyatin wala gharbiyyah ita ba bagabashiya ba ita ba bayan maciya ba ma'ana zafin rana baya riskarta ta gabas kuma baya riskarta ta yamma duk da yake za mu zo mu yi bayani ya kare zaitu ha yudhi'u hasken wannan bishiya yana kusa da ya haskaka walau lam tamsashu narun ko da wuta bata kunna shi ba ko da wuta bata taba shi ba Allah mulkin sarki ya ce nurun ala nur haske akan haske ya hadillahu li nurihi man yasha Allah yana shirye da wanda yake so zuwa ga haskensa wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas kuma Allah yana buga wa mutane misali Allahu bi kulli shay'in alim Allah mai ilimi ne akan dukkan komai idan muka kalli aya karo na biyu da Allah ce Allahu nurus samawati wal ardh wasu malamai suka ce ai muzhiruhuma wa mubdihima ala ghairi misalin sabiq mana Allah shine ya bayyana sammai da kasai ya fara yin su ba tare da ya ga wani yayi koya ba Ibn Abbas yake cewa ai Allahu hadis samawati wal ard Allah shine wanda yake ba da shari'a a cikin sammai da kuma cikin kasai mana shari'a duka a hannun Allah na ciki wasu malamai suka ce a hadhihi al-aya ala zahira wannan ayar za a dauke ta a zahirin yadda take Allahu nurus samawati wal ard Allah shine hasken sammai kuma shine hasken kasai ma'ana sammai sun haskaka ne da hasken Allah kasai sun haskaka ne da hasken Allah don abu da ya samu haske ya samu haske ne daga hasken Allah domin shi Allah subhanahu wataala nurun shi nuri haske ne wa hijabuhu nurun ma'ana hijabin Allah haske ne sifatuhu nurun sifofin Allah haske ne kalamuhu nurun zancen Allah haske ne hadiyuhu nurun shiriyar Allah annabawan da aka aiko da littattafan da aka aiko haske ne shari'atuhu nurun duk abin da Allah ya shar'anta haske ne ya hadidu nurihi man yasha Allah dai yana datar da wanda yake so ne ga haskenta kullu nur fi duniya fa huwa min nurillah duk wani haske a nan duniya to daga hasken Allah ne mun gane ko abin da yake ƙara fassara wannan ma'anar cewa wannan aya tuhmalu ala zahiriha za a ɗauke ta a fassara ta akan zahirin yadda take ma'ana ka fassara shi da ce Allahu nurus samawati wal ardh Allah shi ne hasken sammai da ƙasai shi ne za ka ɗauki zahirin ayat fasara sammai da ƙasai duk sun samu haskensu ne daga hasken Allah akwai riwayar Bukhari da Muslim daga Ibn Abbas Allah ƙara masa yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana buɗe sallan dare da karanta wannan addu'a sai manzo Allah ya ce Allahumma lakal hamdu Allah godiya a gare ka take an taqayyumus samawati wal ardh kai ne wanda ya tsaye da sammai da kasai wa mun fi hinna da dukkan halittun da suke a cikinsu walakal hamdu godiya ya tabbata a gare ka ya Allah anta malikus samawati wal ard Allah kai ne mai mulkin sammai da kasai wa mun fi hinna da duk halittun da suke a cikinsu walakal hamdu Allah godiya ta tabbata a gare ka anta nurus samawati wal ard shine mahallin shahid Allah kai ne hasken sammai da ƙasai. Wannan hadithi yana ƙara fassara Allahu nurus samawati wal ard. Allah shine hasken sammai da ƙasai. Akwai wani hadithi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin addai daga cikin addu'o'insa. Manzo yake ce Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu as-samawati wal ard. ya Allah ina roƙonka da hasken fuskar ka wanda ya haska ka san mai da kasai ya Allah nuru samawati wal ard Allah shine hasken samai da kasai kun gane ko Allah ya samu dace shi yasa Allah yake shi ya ci gaba da cewa masalu nurihi misalin hasken Allah kamishkatin fiha misbah kamar kuran fitila ne wanda a cikinta akwai lagwani shi wannan lagwani shine almisbah wannan lagwani fi jujaja fi zujajatin yana a cikin kwalba yana yanzu in ka ɗauki hitila tada ko a cikinta akwai wannan kurar a cikin kurar akwai wannan lagwanin amma in an tashi kunna wuta saman lagwanin ake kunna wutar in ana son wutar ta zama ta tsaya ba ta dama da hagu to ƙwayin fitila za a nemo wasa da zara aka sa wannan ƙwan shi zai kare wutan daga yin dama da hagu ko ba haka wani kenan kamar fitila ne aka ɗauki koren nata aka sa mata lagwani da aka kunna lagwanin iska ya hana ya zauna sai an sa shi a cikin kwalba to yanzu in an ka kunna aka sa kwalba me zai basuwa ko ba haka bane azzujajatu sai zama wannan kwalbar da ya zama ta kare wannan wuta waje daya sai ya zama to tana ba da haske ka annaha kaukabun durri ka ce dai tauraro ne mai ba da haske kamar tauraro ne mai haskakawa kina yanzu ana sifanta hasken fitilan kwai da tauraro mai haskakawa kun san da suka yi kama fitila na kwai in dai an sa kwai iska yana kashe wannan fitila hasken tauraro iska yana sa shi shirin kaburawa kaga zai tsaya tsaf to shi yasa aka kalle yadda tauraro iska in ya kada baka ganin hasken shi yana yin haka haka to haka ma fitilan kwai in an sa mata wannan kwai kwan yake kare hasken cike da gayin damu da hausa malamai suka ce haka shine misalin mumini mumini mai imani zuciyar mumini imanin da yake ciki baya dama da hagu tsaye ne yake sak Allah ka samu dace sai Allah madaukin sarki yake cewa mu ya gaba yuqadu ko da ake kunna shi min shajaratin mubaraka daga wannan bishiya mai menene mai haskakawa malamai suka ce idan muka kalli wannan ayar a bayanan da suka gabata farkon wannan sura Allah ya muna bayani akan farlillai da ya fallanta a cikin wannan sura ya bayyana mana tsare-tsare yadda za mu yi mu'amala da iyalinmu ya yi muna wa'azi aka ja mu sannan Allah ya bayyana muna a cikin wannan surar cewa mutane wajen aiki da maganar Allah ba ɗaya ba ne, akwai wanda yake dama da hagu, akwai kuma wanda yake tsaye wuri gura. Kun fahimci Hausa? To masu yin dama da hagu su ne munafukai da sauran wanda imani bai tsaya kansu ba, amma shi mai imani zuciya shi tana tsaye ne kak akan dokokin Allahu subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah ya ce a wani guri awa man kana maitan fa ahyaynahu haka ne ko waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi zulumat laysa bi kharij minha wanda yake matacce ne muka raya shi yana zama dai ga wanda mana yana tafiya cikin haske yana zama dai ga wanda yake cikin duhu baya zama dai sannan mu'mini da ya karbi maganar Allah bai zama dai da wanda yake baya aiki da maganar Allah yasa Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ce mun sanya Qur'ani ya zama haske ga wanda muka so idan kaga ka tsayo akan dokoki na Allah to zabi ne na Allah Allah madaukakin sarki ya zabe ka Allah madaukakin sarki ka zabe mu ka samu na cikin wa'inda suka tsaye da imanin su shi yasa Allah ya ce az-zujajatu ka annaha kawkabun durri ita kwalba ka dai ce wani tauraro ne mai haskaka mu yiwu ƙalumin shajaratin mubaraka da ake kunna shi daga menene ko yake kunnuwa daga bishiyar na mai albarka zaitunatin ita ce zaituna la sharqiyyatin wala gharbiyya ma'ana zafin rana baya bugunta ta ta gabas wala garbiya ko kuma baya bugunta ta dama malama sai ta bayanai kamar yaya wasu ka ce ita daga cikin ɗabi'arta ɗabi'an abin nan itatuwa da yawa in rana za ta fito kunnuwansu ina suke kalla kun yi la'akari da wannan in sahiya ta yi in kan ce gona kunnuwan itatuwan da kake noma wani waje kake ganin sun kalla inda za ta hito in mu zai ce ina suke kallo Allah shi ne agwani yanzu ka je ka kalli wake wake in sani ya za ka ga duka ya tarbi rana amma kuma in za ta wani za ka ga ya tarbe ta karata ya an kai to sauran da yawan itace haka suke sai dai da yawan mutane ba sa lura to suka ce ita zaitun ba ta kallon rana sadda za ta hito kuma ba ta kallon rana sadda za ta fadi ita na shirkiyatun wala garbiya ko kuma ita wata bishiya ce wadda take tsakke itatuwa in rana ta hito ba ta kawowa gare ta in za ta fadi kuma ba ta kawowa gare ta saboda dukkan menene ko ina itace sun kare ta wallahi alam ko ba haka bane Allah madaukin sarki yake cewa ya kadu zaituha yudhi man wannan bishiyar yana kusa da ya haskaka walau lam tamsa suna ko da wuta ma bata taba shi malamai suka ce abin tambaya da Allah madaukin sarki yake cewa Allahu nuru samawati wal ard ko mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ko al misbah fi zujajatin az-zujadatu ka'annaha kawkabun wannan kwalba haskenta kamar hasken tauraro ne wai abin tambaya me yasa aka sifanta hasken wannan kwalbar da tauraro ba a sifanta shi da hasken wata ko kuma hasken rana yanzu ana magana haske mai ƙarfi da hasken rana da na tauraro da na wata wani ne ƙarfi da rana ya ƙarfi ko? To me yasa aka sifanta shi da hasken tauraro ba a sifanta shi da hasken rana ba ko kuma hasken wata. Yace tauraro yana da daɗin kallo bisa rana da wata, gudu shi ma amsa ne. Tana da zahi, tauraro shi ko bai da zahi, wani wata shi ma bai da zahi ko? Allah samu dace to shine sai wasu malama suka ce abin da yasa aka yi wannan misali rana da wata rashin lahiya yana iya kama su amma tauraro rashin lahiya baya kama su shi sa zaka ga akwai babi na kushufu shams ko kushuful qamar amma babu babi na kushufun nujum ko akwai shi to shi yasa kasance tauraro shi kullum haka yake to shi yasa aka sifanta wannan hasken da hasken tauraro ba a sa ba a sifanta shi da haske na rana ko wata ba wannan tunani ne na malamai a wajen fito da abubuwa an gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu dace sannan abu na biyu sai Allah madaukin sarki ce fi sujadati a cikin kwalba me yasa aka yi amfani da sunan kwalba anan duk sauran abubuwa masu bada haske ba a yi amfani da su ba ai akwai wani sako da ake son hidda kuna tare da ni wani wasu ce ita kwalba ita kaɗai ce abinda inda ya yi faɗo ya fashe to sai dai a narkata amma ba yadda za a tattara ta a gyara babu wani ƙwararre wanda ya iya gyara kwalba ya cince ta ya kwashe duka da gyara ta yadda take bayan ta faɗo ta fashe sai dai ma'aikatar narke kwalba a yi sabuwa amma ba ma'aikatar kwalbata wace ba a tattara ta a maila ta yadda take babu ko akwai da malamai sai suka ce wannan ana bayar da misalin zuciyar mu'mini ne wajen karɓar alkur'ani ita zuciya kamar kwalba ce idan ta lalace ba ta gyaruwa shi samzana ce inna fil jasadi la mutuwa idan salahat صلاح الجسد كله وإذا فسدت fasadan jasadu kullu in ta lalace jiki duka ya lalace in ta gyaru jiki duk ya gyaru kenan ana sifanta mana hasken imani a cikin zuciyar mai imani sai ya zamanto cikin zuciyar ita zuciyar ta zama kamar kura ne a fitina kun gane ko sannan lagwanin nan da hasken nan da a cikin kura to kamar imani ne a cikin zuciyar mai imani wannan kwalbar ya zama kamar kirjin mu'mini ne da arwahi shi zai hana iska ya shiga komi ya taɓa wannan sannan la sharqiyya wa la garbiya kwalbar ba ta bari iska ya yi gabas da hasken kuma ba ta bari iska ya yi yamma da hasken hasken hasken yana nan to haka zuciyar mu'mini yake imani yana nan tsaye bai yin gaba bai yin baya bai yin gabas yana nan ba wani abu da zai zo na shuha ya taba imanin yana nan an gane misali ko kenan munafiki shine za ka ga yana wani shakku shakku game da lamarin Allah shi yasa Allah ya ce nurun ala nur haske akan haske ma'ana shi zuciyar mu'mini kullum haske ne to kullum aka karanta mai Qur'ani sai hasken ya karu dama akwai hasken da kuma aka karanta sai haske ya karu sai da mai imani kullum hasken shi yana karuwa to samun wannan haske na imani Allah madaukakin sarki yake cewa ya hadillahu li nurihi man yasha Allah yana shirye da wanda ya so ne ga samun irin wannan haske ba kowa yake da wannan zuciya sai wanda Allah subhanahu wataala ya so an gane misali ko Allah madaukin sarki yake cewa kadhalika wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana buga mutane misali ma'ana da Allah buga misali irin wannan yana buga misali irin wanda yaso a cikin Qur'ani wani lokaci Allah ya buga misali da kuda wani lokaci Allah ya buga misali da sauro wani lokaci Allah ya buga misali da gizo-gizo Allah ya ce suke da littafin su suke buga irin misali da suke so wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai Allah madaukin sarki ka samu dace sai Allah ya ce a gaba mm ya kayadu zaitu hayudi mana hasken wannan bishiya yana gab da ya haskaka mana kamar ya kama da haske walau lam tamsasuna ko da wuta bata shafe shi ba mana zuciyar mu'mini tana shirye da ta karbi gaskiya kullum kana ganin shi kana ganin natsuwa tare da shi ko da ba mai wa'azi ba da an yi mai wa'azi kuma sai ka ga ya ƙara ya ƙara wankewa na mm yana magana ya ce inda Allah ya ce shi haske ne ko ba haka bane da haskensa ne ya halarci annabi adam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ai ba laihi bane da suka ci magana amma laihin su guda da yake ba su kawo hujja ba shi addini za ka yi faɗi amma za ka saurari me za a ce in suka ce an halicci manzo da hasken Allah ne sai mu ce musu to ina hujja ba shi kenan ba mun san Allahu nuru samawati wal ardi mi a hujjar mu haka ya faɗa a cikin alqur'ani kuma da kuka ce an yi wanzu Allah da haske ne to ina hujja ku in babu hujja kenan ƙarya ne ashe musulunci ba kwatamce bane hujja ce sai ka tsaya manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya halicce shi kamar yadda yake halitta sauran mutane a yadda ya so ya kuma fifita shi akan sauran halittu ma'ana babu wani halitta da yake da daraja irin nashi wannan kuma zabi ne na Allah mu a ce Allah ya yi manzo sallallahu alaihi wasallama ba na kasu bane a gurin mu kamala ne inda shi ma bawa ne daga cikin bayan Allah abinda na kasu gare mu a ce wani yana inkarin daraja da Allah ya mun manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan na kasu ne inda Allah ya mai daraja kai kuma kana kore amma kada ka bashi matsayi wanda baka da dalili akan shi na'am Allah ya ce fi buyutin haka ne ko a cikin masallatayya arina Allahu an turfa Allah ya bada umarni a ɗaukaka wa'annan gidaje a gyara su a kawata su wa yudhkar fiha ismuhu a ambaci sunansa a cikin wa'annan gidaje yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asar a rinka yi masa tasbihi a cikinsu farkon sahiya shine gudu wal asal da kuma ƙarshen mareci ƙarshen yini da farkon yini a rinka ƙoƙari ana yi ma Allah subhanahu wata'ala tasbihi a cikin shi kun ga Allah subhanahu wata'ala da ya ambaci zukatan mu'mine suna da haske na imani sai ya ambaci wuraren da ake ƙara tabbatar da imani a zukatan mutane su ne masallatai inda guri ne na karatun ƙur'ani guri ne na yin zikiri guri ne na yin sallah wanga ayyuka duka suna suna ƙara haske a cikin zuciyar mu'mini sai Allah ya ambaci masallatai da falalansu da abubuwan da ya kamata a yi a cikin masallatai Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa ibn kathirin ya karanta shi da fi biyutin sabanin fi buyutin gane ko wasu kun karanta shi fi buyutin sabbihu lahu su fiha bil guluwi rasa a rinka masa tasbihi a ciki safiya da murici Allah madaukin sarki yayi mana jagora ko ba haka bane shi yasa wannan imamu sa'idi Allah ya masa rahama yace cikin wannan aya akwai ambaton majmu' ahkamul masajid abubuwan da suka shafi hukunce hukunce na masallaci duka wannan aya tana karantar da mu inda Allah ya ce fi buyutin adaina Allah an turfa ala umanni da a daukaka su kinnan tana nuni akan gina masallaci kana da hali ka gina masallaci ko ya an gina masallaci ka kula da shi a haya shi ai mai fincir ai mai shinhida a sa mai kayan da duk suka dace wanga aiki na masu imani ne ma kuma umarni ne na Allah duk sada kaje wani ana son a gyara masallacin Allah ya koma gehe yana kunkuni yana duku-duku kyala muna yake kawai lahi ɗakin Allah abin girmama wani Allah ce a girmama su duk in ya shafi ai ɗakin Allah hidima ne in ba ka da hali kai fata Allah ya gode ma ka yi amma ka koma gehe kana munafurci kana ganin dan me za a yi amma misali ce duk akwai bayani akan wannan da abin da ya shafi kula da sallah a masallaci da yin sallar da abin da ya kama da wani sannan akwai bayani akan falalar gina masallaci duka ya shigo za a ce wanda ya gina ma Allah masallaci a nan duniya sai Allah ya gina mai gida a cikin gidan aljanna wanda ya kula da masallacin Allah Allah zai kula da gidan shi a gidan aljanna dan haka in har kana da hali hidima ta masallaci ta taso to kakka kuskura a tayi abarka inda Imam Sa'idi yana bayani ne akan abun da ya shafi ahkamul masajid shi yasa wasu malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan ayar sai da suka ambaci bayani akan abubuwan da ya halasta a yi a masallaci da abubuwan da ya haramta a yi masallaci. me Allah ya halasta a yi a masallaci shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa yi ƙarafi hasmuhu a ambaci sunan Allah a masallaci shi ne don haka aka gina masallaci karatun ƙur'ani sallah tasbihi yi mutane wa'azi da abin da ya kama da wannan to kenan in aka yi sabanin haka to baya halasta shi samu Allah ya yi bayani akan harancin yin shela a masallaci abinka ya ɓace ka zo masallaci ka ce na yadda kaza da Allah wanda ya gani wannan haramun ne baya hadasa shari'a ba ta yadda da wannan ba wani mutum raƙumin shi ya ɓace ya zo yana tambaya wa manzo Allah da ya ja ya ce kar Allah ya saka ganshi daga cikin abin da aka haramta a masallaci akwai saye da sayarwa duk abin da yake ɗaukar hukuncin masallaci haramun ne a yi saye da sayarwa a nan saboda muzala ce ba a gina masallatai don saye da sayarwa ba an gina su ne don ambaton Allah da zikirin Allah da abin da ya kama da wani kun gane ko wani yana da kasuwanci a cikin masallaci muzala ce kar Allah shi albarka a cikin kasuwancinka ina ma'ana Allah ɗebe mu kasuwancinka albarka don masallatai ba a gina su don kasuwanci maluma suka ce yana shiga daga cikin hukuncin haka wanda bai kamata a gani a sa ido ba as-su'ala fil masajid yin bara a cikin masallaci bai halarsa musulmai su ga musulmi yana bara a masallaci ba su bar shi wanda yazo zai bara masallaci a kore shi a ce mai ba a gina masallatai don yin bara ba ana yin bara a masallaci ko ba a yi me musulmai suke yi ya halasta to muna jiran mu kai dama karatu shi ke sa a komai ko ba haka bane yanda muka san wannan inda wani zai bara ka kore shi wani ya ce ai yana nema abin da ya ci ne sai ka ce min innal masajida lam tubna li hada ba a gina masallatai dan yin bara a ciki ba ba ka ga mutane bukatun ka a cikin masallaci ba dan haka a gina masallaci ba da haka mutum zai bara shi ta waje shi bara amma ba cikin masallaci ba a gargashin wannan ayo akwai malaman da suke ganin ya halasta ko kuma laifi ne musulmai su ga wani yana bara cikin masallaci su kyale shi da ya tashi bara sai ku taimaka ma neman a hidda shi waje in zai tsaurin ka a ɗauke shi a waje a hidda shi masallaci ba wuraren bara ba ne yanzu duk abin daga ɗauka hukuncin masallaci yanzu nan ba masallaci ba ne nan hukuncin me yake ɗauka inda yana ɗauka hukuncin masallaci ne to a kore shi in kun bai ɗauka hukuncin masallaci to ya halasta ba wani ya tsaya a nan amma yanzu ku duba ku gani in an kaga masalla ‘yan bara har rigarga suke yi don su zo su ce ga bukatunsu nan baya halasta ba addininmu ba ne addininmu ba addinin roƙo ba ne ba addinin bara ba ne wani ma da ƙarfin shi sai ya zo na yin bara wani bai da uzuri sai ya zo na yin bara wani hakika yana da uzurin towa ya ce ka zo masallaci ka yi bara in kana da uzuri haƙiƙa tabbas kana da uzuri masallaci an ka zo gaje kai bara masallaci gurin sallah ne ba gurin bara ba ne sai ka nemi wata hanya na eh to har ma hukuncin hana dan bara a masallaci wasu ba sani ba ko ba haka bane kaga biyu ne wasu ba su san hukuncin baran ba wasu kuma sun sani wasu ba su san ya kamata a hana bara a masallaci ba to da wanda ya sani da bai sani ba yau karatu ne ya kawo mu shi yasa ba mu wuce sai mu bayani bai kamata su ba su ba don sun taimaka mai wajen banna kamata yin mutum ya zo yana bada masallaci kowa kai ba shi ko sisi ba a gina masallatai don yin bana ba an gina masallatai ne don ibada Allah duk wanda ya zaka yi bara a masallaci bai samu ko sisi ba gobe ya zo bai samu ko sisi ba shi bai yana damuwa ashe in za a bi in za a bi sawu to shi ma in za a san menene da aka ce ta balawa a bibi ta mai sawu ko menene Allah sha mu dace kenan al'umma musulmi ya kamata mu san wannan masallatai ba guraren bara bane gurare ne na ibada Allah madaukin sarki ya mu da gura ina fatan dai an je ya sabon ko ba haka bane duk ba haka aka ce mana ba ka ce ka mu sai mutum zai ni da ni ci a ni ban yi ma kowa bara ni babu da ka zo wani yan ci a ni ba abin da shahini da haraka fi sabi da lahi abin da ya dame ni duka abinka mu za ta kai ranar da mu za mu hana roƙon a masallacin amma ranar tana zuwa eh ba wanda zai zo shi muna bara a masallaci in ka fara baka nemi izinin mu ba na dai sai mu dama za mu yi agajin mu dole kun kaga zai bara a masallaci in bai nemi izinin mu ba da ya tashi ku tashi ku dauke shi ka kuma magana eh in yace dami to masallaci kana za ka zo ka yi bara ba daidai ai ka sa akwai rinin liman ma wai a gama sallah ba ka nemi izinin liman izinin liman wai ka zo kana bara to shugabanci wasa ne a ana yi ai kuma an yi muku sata shi ma an taba wani ya gama bara suna da sahi kuɗi ne aka bai sata fartabul aka yi gaba Allah kare mu shi Allah yake cewa mu dawo karatun haka ya kamata a yi eh ba a mai ma magana inda haka tashi baka nemi izini ba a ɗauke ka eh a ɗauke shi na ai waje da shi a aji bai kamata ba ne bai halasta a bar mutane suna lalacewa ba uzuri gare ka yi wa kai jama'a ku tsaya ku je laluran nan ta yau da kullum ba ba kowa ce da mata ba ko ba ga wani wallahi wani lokaci wani da zai baka goma karshen da sha biyar na gare shi doki bai shi baka kenan in dai mutum shi ce da lura yau kullum da kullum in dan da ya cijin za a fake wallahi da in an ka gama sallah ɗan bala sai ka rasa wani zakai na ka rinka hankuri mana wani bi sai mu zo nan muna wa'azi ba mu da ko sisi kuma mu yi huska mun tashi mu ce Allah kakka bari mu tsaya kana Allah kuma shi abu a sa a biyu a yi gaba to ya haka ne kuma sai in ce to zaka rike kuma ko dan yi wani abu kawai a hana su shi yake wannan bayanai na malamai ne bayani ne mai tsawo amma kasance muna takaitawa ne shi yasa na haskaka muna cewa akwai masu kafa dalili akan da wannan aya ce baya halasta mutane su zo masallaci suna yin bara shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa fi buyutin a cikin gidaje haka ne ko shi yasa malamai suka yi sabani akan da Allah ce fi buyutin a cikin gidaje me ake nufi anan wasu malamai suka ce hiya almasajid umuman duka masallatai Allah ya umarni da a raya su a riƙe yin sallah a ciki da karatun ƙulani da sauransu wasu suka ce a'a fi buyutin ana nufin masallatan da annabawa suka gina kun san a duniya masallaci hudu annabawa suka gina akwai masjid masjid haram masallacin ka'aba annabi ya gina shi ko annabi ibrahim in ban manta ba masallacin abinga masallacin kudus annabi suleiman ya gina shi masallacin madina manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya gina shi masallacin quba manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina shi wasu malama suka ce ah wayannan masallatai ne wasu malama suka ce ah fi buyutin ana nufin gidaje gaba daya duk wurin da za a iya ambaton Allah yana iya shiga ci amma dai a takeice maluman da suka tafi akan cewa masallatayen Allah a ɗaukaka su a girmama su to shine abin da muka rinja a wannan guri na duk wurin ibada a yi ƙoƙari a girmama shi a wannan allah maɗaukin sarki ya samu dace an turfa a ko a gina su a ɗaukaka su wa yi zukara fi hasumuhu a ambaci sunan allah a ciki yusabbihu lahu fiha a rinƙa yin tasbihi ana tsarkake allah a ciki bil guduwi wal asal farkon safiya da kuma ƙarshen mulici suwa za su yi wannan aiki rijalun su ne mazaje wasu mutane waɗanda لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله wanda saye da sayarwa baya kasuwanci da sayarwa ba sai da sayarwa ba tijaratun kasuwanci wala bai'un da kuma sayarwa baya shigartar da su an zikri Allah da ambaton Allah malamai suka ce misa an ka ambaci albai'u anan ba ambaci ashara ba sai aka ce sayarwa ta ta fi ɗaukar hankali a kan sayi saboda sayarwa samun kuɗi na zakai shi ko saya miƙa kuɗi na zakai to wani yana ƙinda-ƙinda da sayan wasu abubuwa amma in shi na da sayarwa baya jin ƙinda-ƙinda inda ya san kuɗi ne za su shigo shi gane mai hikimar ko sannan Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun kasuwanci bai ɗauka hankalinsu wala bai'un da kuma sayarwa da kasuwanci da sayarwa guda ne ko suna da bambanci ai Allah ya bambanta su ana kenan ko suna da bambanci kowa yana iya zamo mai sayarwa amma ba kowa zai iya zama dan kasuwa shi mai sayarwa yanzu kana tai anya sai ka ji gari ya zahi sai ka ɗauki wannan ka ce sai shi ta zakai yanzu bai'i ne zakai shi ko wanga kullum yana kasuwa shi sai shi sai da sai shi sai shi ko dan kasuwa ne kenan kasuwanci ya yi fadi akan sayarwa to amma da kasuwancin da sayarwa duk majali ne na a samu to su in an kai gaba a samu lokacin sallah yayi wannan samun bai shigaltar da su daga ambaton Allah za su haƙura su bar wannan abin sai in sun ambaci Allah sannan su dawo su gaba da al'amuransu da yau da kullum bai kami salati da tsayar da sallah wa ita zakati da bayar da zakka da hafu na yauman suna jin tsoron wani yini shi ne ne alkiyama tataqallabu fihi alqulub zukata suna rarrawa a ciki abin da ake cewa tataqallab zuciyanka yana rabuwa biyu shin zaka samu rahama ne ko zaka samu azaba ranar kiyama in ka tashi ne ba kaga littafin ka hannun dama ba haka zaka zuciyanka yana ta bugawa sannan wal absar da idanu idonka yana ta kalle kalle ka kasa tsaya wuri guda wata ne za a yi da kai ko aljanna Allah yake cewa liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu Allah zai saka musu mafi kyawun aikin da suka yi wa yazidahum min fadlihi ya kuma kara musu daga cikin fadala ta sa wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah zai arzuta wanda yake so ba ta da hisabi ga tambaya a wani guri Allah ya ce kahirai zai saka musu da mafi munin abin da suka aikata ya kamata sun yi mummuna abu amma za a saka musu ne da mafi muni haka ya kamata a yi musu kenan in baka fahimci larabcin qur'ani ba sai abun ya daure ma kai su mu'mini sai Allah ce zai sai ka musu da mafi kyawu abin da suke aikatawa kenan abin da aka nuhi nan in ka zo sai Allah ce a bijiro da aikin ka sai an ga wanda yake kyau duka sai Allah ce to na dauke wanga sauran duka a maida shi irin wanga da shi za a saka mu kenan an saka musu da menene da mafi kyawun aikin da suka yi su kuma kayarai sai duka sun zo da mummuna sai a riba wani irin wani na himuni ga wanda himuni sai ana ce to duk mummuna amma da shi irin wanda shi za a saka mishi Allah ya kare mu haka Allah ya san mu'mini to yanzu an dibe aikin ka wanda yake kyau sauran duk an maida su irin wannan ko to sai Allah madaukin sarki yake cewa yaziduhum min fadlihi sai Allah ce a kara musu lada bayan wannan yanzu ga ta mu kyauta wa san adadin kyauta Allah shi ne sai Allah ya ce wallahi yanzu kuma ya sha Allah yana arzita wanda ga su rigar hisaba ta da wani ciki ba wallazina kafaru wa'inda suka kafirce wa Allah a'maluhum ayyukan su da suka yi a nan duniya kasarabin biqiyatin kamar kurwani na alamun ruwa da yake saman bagire daidai tsakar rana yadda za mu ɗauki misali idan rana ta yi kana saman kwalta ka hanga daga nesa me kake hange za ka hange ruwa to shi ne wannan sara akan wannan hasken da rana ta bayar ayyukansu kamar irin wannan abu ne in ji Allah ya sabu zam'anu ma'an mai jin kishirwa in ya hangi wannan abin sai ya tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu sai ya kai ga wurin lam yajidhu shay'an sai ya same shi ba komai bane ya tarar da babu komai ba ruwa bane wa wajada Allah indahu sai ya tarar da Allah a ranar tashi alkiyama game da aikin da yayi fa wafahu hisabahu sai Allah ya cika masa hisabinsa Allahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne nan ana nufin kafirai da suke nan a duniya suna sadar da zumunci suna taimako wasu akwai kungiyoyin taimako na kafirai ko ba haka bane suna taimaka ma marayi suna kaza duk wannan ayyuka na alheri ne to amma babu imani tare da su to wannan aiki kamar kurwa ce da kake hangenta tsakiyar rana kana tsammanin ruwa ne su ma haka nan suna ganin kamar alheri suke yi sai sun zo gaba Allah sai su tarar da ba su da ladan wannan aiki inda su mutu ba su da imani kenan sharaɗin karɓar aiki a bada lada shi ne kamar kana da imani idan kana da imani sannan ka yi aiki a baka lada auka zulumatin ko kuma Allah ce kamar dufai ne fi baharin lujji da yake cikin teku mai zurfi ya shahu maujin taguwar ruwa ta rufe shi min fauƙihi maujin saman shi akwai kuma wani taguwar ruwa min fauƙihi sahab sannan saman tagon ruwa akwai girgije mai duhu zulumatun ba'duha fawqa ba'd duhu sashen su akan sashe kamar yadda mu'mini nurun ala nur ko haske akan haske cikin zuciyarsa su ma kafirai zulumatun ba'duha fawqa ba'd duhai ne na kafirci da zunubi sashe akan sashe Allah maɗaukin sarki yake cewa idan akhraja yadahu inda zai fidda hannunsa a cikin wannan dufi duhu lam yakda yaraha baya iya maganin hannun nasa saboda duhu wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda Allah bai sanya masa haske na imani ba babu wanda zai isa haskaka masa haske na imani mana zuciyar da Allah ya barta ita ya sa mata duhu na kafirci duk wa'azin ka baya shiga idan mutum ya zama munafiki ne dole za ka kwatanta masa baya jin ka sai ka kare sai ce ka kyale shi ko shi ya samu dama ba yi zai yi ba ta lalace kenan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa Adam tara na ne ko ka ba su labari cewa annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard halittu da suke cikin samai da kasai duka suna yi wa Allah tasbihi wattairu safa haka ma tsuntsaye suna miƙar da fikafikinsu ga baki ɗayansu suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala saboda menene saboda ganin girman Allah suna yin tasbihi a gare shi kenan babu wani tsuntsu wanda yake baya yin tasbihi ga Allah gane ku wa tsairu safa su ma tsuntsaye suna ba su ɗaci ajinatiya suna buɗe heka hekansu duk suna yin tasbihi ga Allah don yawan tsuntsaye kullun qad alima salatahu wa tasbihahu Allah ce dukkan dukkan halittu Allah ya fahimci yadda suke yin sallah ga Allah da kuma yadda suke yin tasbihi ga Allah wallahu alimun bima yaf'alun Allah madaukakin sarki shine wanda yake masani ne game da abinda su kasance suna aikatawa kai sai kai mutum guda ka kafirce ka kima Allah abin nan sallah da tasbihi ga Allah ce kada alima salatahu ai Allah ya san man yusalli da duk wanda yake yin sallah ga Allah gabaki daya wa tasbihahu da kuma wanda yake yin tasbihi a gare shi wasu malamai suka ce Allah ya san sallar mai sallah a gare shi da yin tasbihi mai tasbihi a gare shi ina cikin bayi akwai wanda an wajabta musu sallah ko kuma da tasbihi suke yi ko haka ba ne za ka ga dabbobi ba su yin sallah amma suna yin tasbihi ga Allah mutane suna tasbihi suna yin sallah to duka wanda ya sallah ga Allah da wanda ya tasbihi ga Allah duk Allah madaukin sarki yana sanar ga abin da suke aikatawa walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na hakika ga hannun Allah yake ana Allah shine wanda ya mulki sammai da kasai wa ila Allahi al-masir kuma lalle ga Allah ne makoma take ga wani misali Allah ce alam tara ashe baka gani ba ko ko ka ba su labari cewa annallaha yujzi sahaban yujzi sahaban Allah subhanahu wataala shine wanda yake koro abin nan giragizai kun gane ko yujzi ai yasuku Allah shi ne wanda ke tunkuɗa giragizai a sama sai kaga giragizai suna ta tafiya suna yawo a cikin sammai Allah ce shi ne yake wannan sannan Allah maɗaukin sarki yake cewa sun mayu allifu bayinahu sai Allah ya haɗa tsakanin giragizai da kana ganin girgije guda can guda can guda can sai Allah ya haɗa su wuri guda in sun ka haɗu fayyaji aluhuru kaman sai Allah maɗaukin sarki ya sanya su su zamo haɗe da juna ma'ana wani saman wani sun game wuri guda kenan fataral wadaqa sai ka ga ruwan sama ya fara zubo in girgije ya haɗu alwad shine almata sai ka ga ruwan sama yana zubowa daga cikin waɗannan giragizai ya khruju min khilalihi yana sabkowa daga cikin waɗannan giragizai wa yanzilu min as-sama'i min jibalin haka ne ko nan nan ne ko Allah madaukin sarki yake cewa wa yanzilu min as-sama'i wa yunzilu ko wa yunzilu min as-sama'i Allah madaukin sarki sai ya sabkar da giragizai daga daga sama ke min jibalin ai ma yushbihul jibal giragizai da suke yin kama da duwatsu fiha min baradin a cikin ta akwai sanyi wa yusibu bihi man yasha sai ya samar da shi ga wanda yake so wa yasrifuhu amman yasha sai ya kawar da samar da wannan ruwan ga wanda baya son ya samar da ruwan zuwa gare shi kun gane ko ko kuma Allah madaukin sarki yanzilu min jibalin fis sama yana saukar da nau'in giragizai da suka yi kama da duwatsu daga sama kenan na sanyi wa yusibu bihi man yasha sai ya azabtar da wanda yake so da wa'innan manyan abubuwan da ke kama da dutse na sanyi ya azabtar da shi wanda yake so sannan wa yusrifuhu amman yasha ya kawar da yin azaba da wannan giragizan ga wanda yake so ya kado sana barɗihi hasken wannan walƙiyar yana kusa da yudhibu bil absar ya tafiyar da ganin mutane saboda tsananin hasken shi yukallibu Allahu al-laila wan nahar Allah madaukin sarki shi yake juya dare da yini ma'ana ya tafiyar da duhun dare ya zo da haske na yini ko kuma ya tafiyar da haske na yini ya zo da duhun dare inna fi zalika lalle a cikin wannan abubuwa da an ka ambata inji Allah la menene gaba la ibratan alama ne wa'azi ne ne ulil absar ga ma'abuta hankali ma'ana ga ma'abuta addini ga waɗanda suke ganin ayoyi na Allah su yi imani da su Allah yake cewa wallahu nan ne zamu tashi ko wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci dukkanin halittun da suke tattakawa a bayan ƙasa. Dabba, mimma'in, ai daga ruwa, ba ruwa na sha ba, malamai suka ce ruwa na maniyi, kowane irin dabba da irin maniyinta, mutum da irin nashi, saniya da irin nata, akuya da irin nata. Amma da dukkan wani abu da yake takawa a bayan ƙasa, an yi shi ne da ruwan maniyi. An gane ko? shi sa Allah mulkin sake ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halicci dukkan halittun da ke takawa a bayan ƙasa da digo ruwa na maniyi faminhum man yamshi ala batnihi daga cikin halittun da suke bayan ƙasa akwai wa'inda suke tafiya saman cikin su kawan maciji da abin da ya kama da wannan kaga maciji jin ciki na ciki ya Allah ya so sai shi ka haka ومنهم من يمشي على رجلين daga cikin halittun da ke tafiya a bayan ƙasa akwai mai tafiya akan kafafuwa guda biyu shine mutum dan adam mutum dan adam kaga shi shi yake tafiya da menene da kafafuwa guda biyu da abubuwan da suke kama da shi da akwai halittun da ke tafiya da kafa biyu wanda ba mutum ba amma wanda ya shahara yana tafiya da kafa guda biyu shine mutum dan adam Allah madaukin sarki shine yake bayan bayani wa minhum man yamshi ala arba daga cikin halittun da ke tafi a bayan ƙasa akwai wanda yake tattakawa akan kawawa guda hudu saniya akuya jaki da abin da ya kama da wannan inna allaha yakhluqu allahu ma yasha Allah yana halittar abin da yake so kuma kama yasha kamar yadda yake so Allah shi ga yin halitta yayin abin da yake so kuma yadda yake so ko ba haka bane inna allaha ala kulli shay'in qadir allah mai iko ne akan komai mana kowace irin halitta allah yake son yi to yana da ikon yayi ta laqad anzalna ayatin mubayyinat allah ce hakika mun saukar muku da ayoyi mabayyana mana mun aiko da jibril ya sauko da ayoyi zuwa ga manzonsa da ayoyi mabayyana wanda ke dauke da umarni da hani da kuma bayanin halis da haram wallahu yahdi man yasha Allah shine wanda yake shiryar da wanda yake so zuwa ga addininsa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaici ma'ana zuwa ga addini mai kakke shine musulunci Allah ne yake shiryar da wanda yake so zuwa ga musulunci duk yadda kake son wani musulunta in Allah bai bashi musulunci ba baya musulunta Allah shine yake shiryar da wanda yake so zuwa ga addininsa dalilin da yake bayyana mana haka manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kokari aminsa da ya karbi musulunci Allah bai yadda ba ya yi kuka akan haka sosai amma Allah ya ce da shi inna ka la tahdi man ahbabta ba ka shirya da wanda kake so ko walakin Allah ya hadi man yasha Allah subhanahu wataala shine wanda yake shirye da wanda yake so wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul za su rinka cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ana mun gaskata Allah da manzonsa wa ata'ana kuma mun yi biyayya da dukkan abin da aka umarci mu ثم يتولى فريق منهم sai wasu jama'a daga cikinsu su juya daga maganar da suka yi sun faɗi magana a baki amma bai zama gaskiya a cikin zukatansu ba kuma ula'ika bil mu'minin Allah ce wannan ba masu imanin kwarai bane ba mu'minai bane wanda za su faɗi a baki kuma ya zama a zuciyar ba haka bane ma'ana su biji dai su karɓa kuma nan da manzo ya ba su ko ba ga wannan yaquluna amanna billah za su ringa cewa mun yi imani da Allah wa bir rasul kuma mun yi imani da manzo wa ata'na mun yi biyayya thumma yatawalla fariqun minhum min ba'd dhalik sai wasu jama'a daga cikin su su bijire bayan wannan bayani da suka yi wa ma ulaika bil mu'minin wa innam ba mu'mini bane wa idza du'u ila Allah wa rasulih in aka kiraye su zuwa ga hukuncin Allah da manzonsa ma'ana aka kiraye su aka ce da su ku zo a yi muku hukuncin Allah da hukuncin sunnar manzon Allah to in an kai musu wannan kira liyahkuma bainahum dan shari'a ta musulunci ta yi hukunci tsakanin su Allah ce idza fariqun minhum mu'ridun sai kaga wasu jama'a daga cikin su suna bijirewa ba sa karɓar hukuncin Allah kuma fahimci Hausa ka san da yadda kake ganin ka wahala da mabiya manzo Allah ya ka shan wahala su za su zo ga suna wallahi in ba kai ba sai kaza wallahi kuma ƙarya suke yi haka in kana jagora babu irin mutanen da baka gani wani zai zo ba yana son ka bane idan wata manufa wani kaza haka manzo Allah ya tafa amma da yake dan Allah ake yi sun ji kumya Allah ya tabbatar da musulunci kuma manufar manzo Allah ta tabbatar dan haka ka jagori mutane dan Allah duk wanda zai zo da zuciya biyu ka kawo da kai Allah ba zai bashi nasara akan manufarka ba sai Allah ya tabbatar da manufarka Allah ka tabbatar mana da manufarmu Allah yake ba mu labari daga cikin halin munafikai wa in wa iyakul lahumul haqq in su suke da gaskiya ya'tu ilaihi mud'inina za su zo suna gaugawa zuwa ga manzon Allah sai su zo a yi musu hukunci suna son kowa ya ja amma in su an ba su da gaskiya ba su yadda su zo da an ce za a je gurin matsala su ce a su ba su yadda ba a fi qulubihim maradun shin akwai shakku ne a cikin zukatansu shine munafurci ma'ana a cikin zukatansu akwai munafurci kenan amir tabu Allah ce a'a su dai sun yi shakka ne game da al'amarin Allah da manzonsa am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna tsoron Allah da manzansa su zalunci su ne a wajen hukunci laci wal ulaika hum zalimun laci wannan su ne azzalimai masu zaluntar kansu su ne munafikai a cikin imaninsu kaje wa munafiki sai su ce in mun ka tai gurin wannan bai amsa cin hanci dan haka ba za mu yarda shi mun hukunci duk yadda za a yi kakko yadda an gane siyasar munafakai ko shugabanni ko da yake gaya ba sai sa shugabanci babu hatsari a cikin shugabanci irin munafakai yanzu ainihin nan da ake yi a tsarin shugabanci na yanzu namu ba abin da muka fi ma tsoro irin munafakai su ne hatsari saboda su suna kusan ka suna tare da kai kuma suke kunna wuta su koma gefe Allah kare ka tona mu asirin munafukai kakka bar munafukai su cin sana kan mu duk wanda za a haɗa baki da shi don a cutar da mu Allah kakka bari Allah kai muna maganin shi Allah madaukakin sarki yake cewa na inna ma kana qawlal mu'minina Allah ya ce lalle ya kasance maganar da mu'minai suke yi masu imani na gaskiya kenan idan du'u ila Allah in aka kiraye su zuwa ga ai musu hukunci da Allah wa rasulihi da kuma manzo Allah ya musu hukuncin da Allah ya sabkar li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su an ya kolo sami'na wa atana sai su ce mun ji mun yi biyayya ya rasulullah duk abin da ka hukunta yayi bal ula Allah yake cewa ina ne wa ulaika humul muflihun Allah ya ce wannan sune masu babbar rabo to ka ji ka sunubi har duniya ta nade in kana da jama'a tare da kai akwai waɗanda tsakani da Allah suke tare da kai kuma sai ka samu waɗanda ba dan Allah suke tare da kai wannan kaida ne kuka ce tuka kaza ai shi Allah da ya mutane ya san su sannan inda akwai wani da ya kamata a zamna da shi tsakani da Allah manzo ne sallallahu alaihi wasallam saboda shi duk wata aya da take nuna shi na gaske ne sun ganta amma duk da haka wasu yadda da shi ba to kai kuma wace aya gare ka ba ka wata aya dan haka dai sai kai hankuri Allah ya ce menene gaba wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda yayi ma Allah da manzon sa biyayya wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa yattaqi ya kuma kiyaye dokokin Allah shi ma ji tsoron Allah kenan fa ulaika humul faizuna to wa'annan sune wa'inda suke da babbar rabo kun gane ko shi yasa malama suka ce wa man yakhsha Allah wanda yaji tsoron Allah wa yattaqi kuma yaji tsoron sa menene bambanci yakhsha Allah da yattaqi Allah malamai suka ce wa man yakhsha Allah fi ma mada wanda tun farkon al'amarin sa yana jin tsoron Allah wa yattaqi yaji tsoron Allah a sauran rayuwarsa da tasawuf da za su rahauta kun gane ko wa aqsamu billahi jahada imanihi suka yi rantsuwa da Allah makurar rantsuwa malamai suka ce duk wanda ya rantse da Allah akan ƙarya to iya ƙurewa wajen rantsuwa ke suka rantse da Allah bisa ƙarya suka ce la'in amartahum inda za ka umarce su zuwa a fita la yakhrujunna wallahi za su hita sai Allah ce da su kulka ce da su la tuqsimu a ba dai ba sai kun yi rantsuwa ba ta'atun ma'rufa ai wannan biyayya ce sananna kaga musu ai mun san halin ku makareta kuke kun gane ko inna allaha khabirun bima ta'malun Allah bai bada labari ne game da abinda kuke aikatawa malaike sai su ce manzo Allah ai kaza ai kaza ai kaza kuma ƙarya ne kun san lokacin da aka zo za a yakin khandak suka zo suka matsa ga yadda za a yi ga yadda za a yi da za a yi Uhud suka matsa ga yadda za a yi mun ji Uhud yadda suka yi manzo Allah a tsaya nan kuwa suka yi sai an tahi su an gaba su an gaba sai da an ka tahi an bar gari kowa ya hito sai Abdullahi ibn Ubay ya tsaye cewa ka wallahi ba mu kanka mu ga halaka wallahi ba mu yi musu ya ce ni wallahi na yi gida dama da nashi sai na suka ce to wallahi inda wanda ya ce ya gida mu ma mun yi gida kusan 300 da wani abu sai sun ka dawo gida da suka ga wancan sun tafi sai suka ce haba ai mun zura su shikenan sai kuma ga Allah ba musamman nasara da haka yan zura-zura haka su kari da cewa wannan aikaza aikaza aikaza mu zan mu sa gudunmawa sai an fara sai ka neme shi ka rasa to amma inda Allah yake sai ya ji kunya wanda muka yi daidai Allah ba mu lada Allah muka kuskure Allah ya fi mana subhanahu wa ta'ala rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk